بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما له آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a barkamu da wannan yammaci a yau sha uku ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi tana dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da wanda ya zo daidai da ishirin da biyar ga watan hudu 2021 Gregorian calendar kuma yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki yau da mu taka cikin wannan sura mai albarka suratu al'araf yau za mu tashi aya ta 138 wanda yake ci gaba ne na kisar da allah maɗaukakin sarki ya ba mu dangane da 'yan bani isra'ila da annabi musa da irin gwagwarmai da annabi musa alaihi salatu wasalam ya sha a kansu da jarabawan da Allah madaukakin sarki ya musu da tifje wanda suka yi suka ki karban gaskiya sannan Allah madaukakin sarki ya intikami a kansu to bayan Allah madaukakin sarki ya halaka su halakawa kuma shine a ruwa Allah madaukakin sarki ta yan bani Isra'ila su shiri su fita su bar garin su tsallaka su koma kasar Palestine to akan hanyar su ta tafiya fir'auna ya biyo su da shi da rundunarsa sai allah maɗaukaki sarki halakar da su a ruwa bayan ya ƙetare da 'yan bani isra'ila cikin ikonsa to sai allah ya ce bismillahir rahmanir wa jawaz na bi bani isra'ila al-bahara sai muka ƙetare da 'yan bani isra'ila wato kidan kogi a wani lokacin kogin da ke tsakanin misra da palestine to sai Allah madaukakin sarki sai ya tsallakar da su a wannan su kuma fir'auna da mutanensa aka halakar da su to yanzu kan sun bar kasar misra kenan dama kamar yadda tarihi ya nuna su zuriyan annabi yakuba ne shi yasa ake ce musu yan bani isra'ila dalilin zuwan su wannan guri yan uwan annabi yusuf da suka dauke shi suka jefa shi a rijiya so sai matafiya suka zo suka fi da shi a rijiyar sai suka ɗauko shi suka kawo shi misra to ana nan ana nan a misra a matsayinsa na bawa har ya zama ɗa har ya zama sarki shekarun da aka yi yunwa sai yan uwansa daga can palestine suna zuwa nan misra neman abinci daga ƙarshe annabi yusuf alaihi salatu wasallam ya ce wato ni bi ahlikum ajma'ina ku je duk kuɗe ba mu iyalan bani isra'ila gaba ɗaya ku dawo da su a nan to sai suka zo suka zauna to kaga sai suka ci gaba da yada zuriya to amma tunda su mutanen Palestine ne nan kuma Misra kibdawa ne to sai zama ana nuna musu warayya daga bayan mulki ya fita hannunsu sai koma asalin hannun yan yan kibdawa din to yanzu Allah madaukakin sarki ce a bar yan bani Isra'ila daga Misra su tsallaka su sake komawa Palestine to akan hanyar su ta tafiya ne suka zo tsallaka wannan kogi Allah ya ketarar da su ya halakar da fir'auna su kuma sun tsallaka sun koma falastini kenan ko Allah ya ce mun tsallaka wajen nabi bani isra'ila al-bahara mun tsallakar da yan bani isra'ila wato kenan da wannan wannan wannan tekun fata ala qaumin da suka tsallako sai suka zo suna cikin tafiya sai suka zai kema wa'yansu mutane wanda wa'yansu mutanen nan kaga tun da an tsallako falastin automatically a shigo kasar larabawa don haka malaman tasiri suke cewa wa'yannan mutanen kabilan lakami ne sauraka sai suka sami shi a lokacin su kuma wannan kabilan lakami ya kuhuna ala asnamin lahun suna bauta wa gumaka suna yin itikafi a bakin gumakan sai su kafe a gurin gunki su kwana su ini suna bauta suna yanke-yanke a wannan gumakan nasu to koyan bani isra'ila kun tsallako ko malamai ne masu addinin musulunci masu tauhidi kun tsallako yanzu sai kuka zo ku samu wani sun kuma mushrikai ne suna bautan gunki qalu sai suka ce ya musa da allah na ilahan kama lahum aliha ya musa mu ma kama na wani allah namu daban kamar yadda wa'annan suke da allansu suna da allolinsu suna da gumakansu suna bauta musu amma su kafirai ne mushrikai ne kaga mu ba mushrikai bane mu musulmai ne ta haka mana Allah mu na musulmai mu ma mu rika wato kenan a bauta masa abinda suka faɗa wa annabi Musa kenan qala sai annabi Musa ce musu innakum qawmun tajhalun lalle ku mutanen ne kuna jahilci a dalilin kafirci da bautan gumaka Allah ya halakar da fir'auna kwanan nan a gaban ku a dalilin kuna musulunci Allah ya ketarar da ku ya tsallakar da ku kuma yanzu ba a je ko ina ba ku ce a sake muku wani Allah daban na gunki wanda za ku rika bauta masa saboda kun ga wa'ansu suna bautan gunki saboda dan adam daga cikin dabi'unsa shine wani lokaci dabi'a tana satan dabi'a yakan yi sha'awan abin da zai burge shi saboda haka su ma a musu nasu wato kenan Allah wannan dabi'a ne dan adam tsawon lokaci abu waqidin laisi Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama ya ce bayan an ci makka da yaƙi mun kama hanya da annabi sallallahu alaihi wasallam da mu tafi hunaini a yaƙin hunaini sai suka je wani guri sai suka samu wata bishiya ta magariya babba wanda kafirai suke yin bautan gumaka a gurin suna kiranta zati anwatin idan za su je suna kawo sun kawo gumakansu suna bautansu in za su je yaƙi sai zo su kawo takwabinsu sai su rarrata a jikin wannan bishiya din ya kwana gobe in su zo sun dauka za su tafi yaki ba sa shakkan kowa sau da sun samu albarka daga gurin gumaka a ina su yi itikadin da haka yanzu an ci maka da yaki mutane da yawa sun musulunta yanzu an sa ya kama hanyar hunaini sai suka zo suka samu wa'annan mutanen ga bishiyar su ana kiranta za ta anuwa din ga gumakansu abu waƙirin laisi sai ce ya rasu lallahi iji Allah na za ta anwatin kama lahun za ta anwa mu ma a mana ta mu bishiyar ta musulmai mu ma muna rataye ta kwaba mu ma muna yin bauta a gindinta kamar yadda wannan kafiran suke yi nasu wannan nasu ne na kafirai ko na mushrikai a ba mu da wannan na musulmi a mana mu ma wato kenan ya zama muna koyi da su kenan kamar yadda yake kokari bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar innaha sunan ya ce Allahu akbar sunna sunna ce qultum wallazi nafsi bi yadihi kama qalat banu isra'ila li musa na rantsa da Allah da raina yake hannunsa yanzu abinda yan bani isra'ila suka fada ma annabi musa kuma shi kuke fada mu suka ce ija Allah na ilahan kama lahum aliha mu kuma yanzu kun ce min ija Allah na zati anwadin kama lahum zati anwadin yace sunna ce dan adam dabi'arsa takan karkata zuwa ga irin wayannan abubuwa din don haka sai a ɗauki ɗauniyar wato kenan zama da shi a karantar da shi a wayar da masa da kansa tunda sabon musulunta ne a nuna masa ba haka bane ai mu kawai Allah madaukakin sarki muke bautawa a ko ina sai yake cewa la tattabi anna sunan man kana qablakum da sannu da ana tafiya ana tafiya ko musulmai za ku dawo kuna bin sunnan wanda suka zo kafin ku har ko da za su shiga ramin ramin damo saboda birgewa neman kuma ku birge za ku bi wato kenan nasu sunna duk abinda suka ce suka ce ya rasulullahi alyahudu wa nasara kana nufin yahudawa da nasara mu musulmi za mu zo muna bin su sai ya ce faman to wa kuma in ba su ba su din ne za ku bi shi yasa kake ga yanzu al'ummar mu take neman ta lalace in ka ga yaran mu sun yi wani irin aski saboda koyi da wayancan saboda suna kallon yan bol in ka gyara mu suna wani zane-zane ko ga sun sa gajeren wando rabi suna yawo da riga abin nan saboda koyi da wa'ancan ko kuma ka ga yaran mu sun shiga wata irin shiga ba za ka rantsa da Allah ba musulmai bane za ka rantsa da Allah ba ba na mantawa shekarun baya ko wani lokaci aka rikici tsakanin musulmi da kirista a cikin jami'an Ahmadu Bello ana fada tsakanin musulmi da da wayanda ba musulmi ba wani mutum ya daga dutse ya ga wata mace da kanta ba gashi ba hijabi babu komai ta kone gashin kan irin yadda arna suke da skate irin wannan ya daga dutse zai maka mata sai ta ce akar maka Allah ku rabu da mu ku kyale mu da wannan arnan ko ku koma gefe ku marmu da su tukunna sai ta dauki dutse ta hara so da sai ya tsaya yana da sai da zai kuma kaga dara ta ci gida dara ta ci gida shi ya ita zai doke yana tsammanin armiya ce ita kuma tana ba zaɓi su usta za su koma gefe tukunna su sun gaza to ga gani sai ka rasa wani lokaci tantancewa wannan yaron dan musulmi ne ko ba dan musulmi ba ne saboda sha'awar koyi da arna da muke yi wadda ke kuma wani aƙida ce wadda take muta'allika bi qulubin nas da zuciyar mutane illa man asambakullahu sai dai wanda Allah madaukakin sarki wato kenan ya kiyaye shi duk abu da barna musamman na yayi na zamani to zaka ga wato kenan al'umma musulmi suna da sauran suna saurin daukan sa gaggawar koyi da shi gaggawar wato kenan abin da dinsa dan haka sai Allah madaukakin sarki ya ce annabi Musa sai ya ce muku innakum qaumun tajhalun ku da mutane ne wato kenan jahilci ya riga ya yi katutu a cikin zukatanku inna ha'ula'i lalle su waɗannan mutanen da kuke ga suke bauta wa gunki kabilar lakami mutabbarun mahun fihi abinda suke a cikin sa zunzurutun halaka ne halaka ce suke cikin sa wa badilu ma kanu ya'maluna abinda suke aiwatawa kuma barna ce harkar yanayin bautan gunki halaka ce ibadan da suke yi barna ce menene abin sha'awa a nan gurin menene abin sha'awa yanzu ko da a ce ba abin ba hankalce ka samu dan musulmi ya shiga sosai irin ta musulunci ka samu dan arna ya shiga sosai irin ta arnanci dan Allah wane ne fi barazana da kurjini wace shiga ce za ka tafi birge ka kaga ta musulmi ta musulmi musamman in ka je bangaren wato kenan mata in ta shigo hijabi ta fi kamala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ya faɗa dalika adna an yi urafna wala yi uzaina wannan shine yafi kusa da a gane su mutane ne masu kamala ba za a tirsasa su akan harkar fasadi ba amma matar da ta fito rabi tsirara fa kaga cewa take a kowa gani akan akan titi shi yasa in ka je America rate na rafin da ake wa mata a kowane minti ɗaya Allah kaɗai san yawansa a kullun ne ana rafin mata a kullun ne saboda kullun matan su tsirara suke yawo za ka gaje ingila duk da ci gaban su da ake ganin sun ci gaba duk da ci gaban su wallahi wani lokaci ta mace a america Allah ta kwammace ta zo afirka ta dauki mutum ta aure shi ta kai shi can tana ci da shi tana sha da shi saboda kwanciyar hankali saboda neman kwanciyar hankali saboda babu amana wato kida a tsakaninsu babu akida irin ta addinin musanci wadda take tattare da su da haka shi yasa komai suke za ka samu wato kina akwai gyara babu abin sha'awa a cikin su to mu je Allah rahma
قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
الله رب يدنك وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين ai gargadi ai tunatarwa tunatarwa yana amfana mu ne kaga annabi Musa alaihi salatu wasallam sai ya ce musu a gairullahi abgikum ilahan ko yanzu kun ce a muku wani Allah wanda za ku duka bauta wasu kamar ya ji Allah na ilahan kama lahun aliha ni ne zan muku Allah ni Musa in sassa ko Allah ce muku ga wannan shine Allah ai bai je bai dace ba yanzu wani Allah ne zan nema muku ya zama shine Allah wa fadalakum alal alamin alali Allah madaukakin sarki shi ya fifita ku akan talikai malaman tafsiri suka ce ala alami zamanihim Allah ya fifita su akan mutanen lokacin su yanzu Allah da ya muku wannan sai kuma in dauko yanzu ba ga shan halaka fir'auna ba ko an kyale ku ba yanzu sai in dauko wani Allah in sa muku mu bar wancan Allah da ya tsayar da mu in ku haka yayi daidai ba ku da tunani ne ku tuna mana in zan je nakum min ali fir'auna lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsayar da ku daga sharrin mutanen Fir'auna ba kwana na aka halaka su ba yasumuna ku su alazabi lokacin da kuke Misra babu irin mugunyar azabar da ba sa dandana muku yuqatiluna abna'akum suna kashe ƴaƴayenku maza wa yastahiyuna nisa'akum suna bautar da matanku ƴaƴanku mata sai a kyale su su girma sai su zama matan kibdawa zuriyar ku ta riga ta lalace kenan ƴaƴan ku maza kuma sai a yanka su kaga kenan an dauko hanyar da za a yi annihilating din rayuwar ku ya zama babu yan bani Isra'ila kwata kwata a ban kasa wa fi zalikum lalle a cikin wancanan ku wannan abin da ake muku din nan bala'un min rabbikum tabbas akwai wani babban jarrabawa daga ubangijin ku akwai jarrabawa daga ubangijin ku wanda take mai girma Allah madaukakin sarki ya jarrabe ku kuma yanzu ya tsirar da ku da haka bai kamata ku yi sha'awar wato kenan koma zuwa ga gunki ba wa wa'adna musa wa wa'adna musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين الله مدوكاكين زركي يتشي wato kenan yana nuna baiwarsa da yawa 'yan bani isra'ila bi ma hasala lahum min alhidayati cewa ya shiryar da su ya ba su tabbataccen shiriya bi taklimihi musa alaihi salatu wassalam saboda allah maɗaukakin sarki ya yi magana da annabi musa wa idahi taurata kuma allah maɗaukakin sarki ya ba shi attaura wa fiha akamuhum a cikin attauran an sa duk hukunce hukuncen rayuwarsu na mu'amala da na addini wata fafili shari'im an yi bayani shari'a su dalla dalla gaba ɗayanta wanda ta shafi wato kenan ɗaiɗaiku da kuma al'umma wa zakara ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa anna wa'idu annahu wa'idu Musa cewa lalle Allah madaukakin sarki zai yi alkawari da Annabi Musa 30 lailatin kwana 30 za su yi alkawari Annabi Musa zai je wani guri ya keɓance za su yi munajaci da shi da ubangijinsa kwana talatin ba za su ga annabi musa ba da haka sai kaka bata su shiga taitayinsu kara samu wata kina abin kunya ta tare da su malaman tafsiri suka ce fasama musa sai annabi musa alaihi salatu wasallam ya yi azumi saboda haɗuwa da ubangiji yana so zai je ya cika wani alkawarin za su da haɗu da ubangiji da haka ya ƙara ƙaimin ibada don ƙara neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wadawaha ya nannaɗe wannan ibadu ma'ana ibada ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya falon matan malmikat lokacin da wannan lokacin ya yi na alkawari istaka sai asuwaki bilha'i shajarati sai samu icen bishiya ya kwana talatin yana azumi don da ya je ga ubangiji suke da sai dauki asuwaki sai ya goge bakinsa kare zama bakinsa yana yana wari fa amarahu Allah ta'ala an yukammila al-ashrata Allah madaukaki zai ce to kai azumin kwana 30 kuma ran da zamu hadu kuma kai asuwaki ni kuma warin baki mai asuwaki a guri na ko ya fi turaren miski kamar yadda hadisi ya nuna ta haka kace masa sai ya kara na kwana goma tukunna ya kara kara wata kwana goma saboda ka miƙatin sai zama wata kenan kwana ashirin to kadai kalafal muhassiru hakika malaman tafsiri sun daɗa juna fahimta fi hadhihi al-ashri cewa wannan kwana goma mun kwana goma ne aka kara masa mahiya wanne ne a cikin kwanakin goma fal aktharuna majority na malaman tafsiri sun tafi ala anna 30 hiya zulqa'ada wai kwana 30 din nan na watan zulqa'ida ne wal ashir kwana goma kuma shine ashar zulhaji kwana goma na watan zulhaji ya yi zulkida sannan ya shiga kwana goma na watan zulhaji kenan kaga ranar sallar layya abin zai kare hakan na mujahid da masarok da ibn jurayj suka fassara ruwaya daga abdullahi dan abbasin wa gairuhu da wani wannan don haka allah madaukakin sarki ya yi wannan alkawari da annabi musa kamar inda Allah din yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan falamma tamma kamikat kenan kaga yanzu wancan mikati ya cika dama Allah ta al-yawma akmaltu lakum kaga ana nuna abubuwan da za a ba ku na shari'a ya kammala to lokacin da mikatin annabi Musa alayhi salatu wassalam ya shiga wa azama Musa ala zihabi annabi musa ya yi azama zai tafi can wannan dutsen da ake kiransa dutsen turu sina kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce ya bani isra'ila kada an je nakun min aduwikum wa wa'adnakum janiba turil aiman ya ku yan bani isra'ila hakika mun tsere da ku daga abokin gabanku sannan mun yi alkawari da ku a gefen dutsen dural aimani a nan ta bangaren damansa a nan ne za mu yi munajati da ku ma'ana allah ya tsere da su sannan ya yi musu alkawari su zo za a ba su attaura amma musa alayhi salatu wasallam ya zo guri kaza ya karba amma saboda shiri kafin ya je gaban ubangiji ya azumin kwana talatin da ya azumin kwana talatin sai ya aswaki sai aka ce a'a ana so ya je da bakin mai azumi din ne da aka kara masa na kwana goma kwana arba'in to sun sannan ya tafi wato kinan wannan dutsen tsiri sina din a gefen sa dan ya magana da ubangiji Allah madaukakin sarki ya karbo musu wannan attaura da abin ai ko aka mu aka ce almusalli yana jinar bahu ko baliha an yata ahaba idan mutum zai sallah yana gana da ubangiji da haka kafin ka je ganawa da ubangiji ana bukatan kai ta akubi shine zaka yi alwala ka wawanke ka gyaggyara sannan ka sa kaya mai kyau ko kamar da muka karanta a baya ku zuzina ta kuma inda kulli masjidin lokacin da ku je masallaci ku yi ado ku dan gaggyara jikin ku sai ku tafi wato kenan to hakan ne shi ma Allah madaukakin sarki ya yi masa fahina idan a lokacin da istahlafa Musa ala bani Isra'ila akhahu sai is annabi Musa sai kalifantar da dan uwansa annabi Haruna akan yan bani Isra'ila wa wasahu bil islahi ya masa wasiya ya ce masa ya kokari ya gyara abubuwa kar ya zama an samu matsala wa adam al-ifsadi kar ya zama an samu barna bayan ta bayan wato kenan bayana shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan wa adna bani Musa 30 lailatan ko kwana 30 wata mamna habi ashirin muka cika ta da kwana 10 fatama miqatu rabbihi arba'ina laila sai zama miƙatin ya cika wato kenan kwana arba'in wa ƙala musa annabi musa ya ce li akihi haruna ga dan uwansa haruna kulufni haruna ukulufni ka zama kalifa na ni zan tafi zan je karɓo a taura a dudin tsirisina kai kuma ka zauna a nan ka zama kalifa na a cikin mutane na wa asulai kuma ka zo duk abin da za a yi zama maslaha ce duk abin da ake gyara ne gaba daya wala ta tabi sabilal mufsidi idan kaga suna barna kar ka zuba ido kar kuma ka bi aikin su to kaga wannan yanda al'amarin ya zo kenan wasu suna kafa hujja da cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali shi ya kamata ya zama khalifa saboda annabi musa alaihi salatu wasallam ya khalifantar da wato kenan dan uwansa da haka bayan da sausa ba za ba duniya ya kamata ce sai idan Ali ya zama shine khalifa ba ga Musa ma ya khalifantar da dan uwansa ba to sauraka shi ma shi ya cancanta to sun kasa bambancewa cewa shi tsakanin Musa da Haruna ya sha bamban tsakanin da da abin da yake tsakanin sayyidina Ali da Annabi sallallahu alaihi wasallam Musa da Haruna mafi yawan ruwaya sun nuna cewa uwarsu da ubansu daya sannan kuma dukansu annabawa ne sannan kuma dukansu aka aike su annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina ali ba uwa din suke uba ɗaya ba sannan kuma ba duka suka annaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kalifantar da mutane bayan abin sayyidina ali za su ai lokacin da aka tafi tabuka ma ya ce shi kalifa ne to akwai ya kwakwai da aka tafiya hatta ibnu ummi maktum annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalifantar da shi yana kalifantar da wani in za tafi yaƙi zauna kai ne kalifa na agari zauna kai ne kalifa na agari zauna kai ne kalifa na agari don haka ba mutum ɗaya yake ayyanawa ba inda ana ayyana mutum da yake shi ya kalifantar da shi a yakin tabuka to da wanda aka fara kalifantarwa kafin tabuka shi ya fi cancanta ya zama wato kenan kalifan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tsarin ba anan wato kenan take ba to mu je malam
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وكر موسى صعقا الله أكبر فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
Allah madaukakin sarki ce wala ma ja'a Musa limikatina to yanzu ba annabi Musa ya bar dan uwansa Haruna ba a matsayinsa na khalifa ba tunda dama su annaba ne guda biyu kuma su aka aiko tare inda ɗaya zai tafi dole ɗaya ya zama kalifan ɗaya to saboda haka bayan shi annabi musa ya zo wannan mikati ne shine wannan dutse gindin wannan dutsen da allah maɗaukakin sarki ce masa ya je shi a nan ne zai karɓi a taura wa kallamahu rabbuhu kuma ubangijinsa ya yi masa magana wato kenan ya ji maganar ubangiji abin ya yi masa daɗi ya masa daɗi ko aga da a baya ya ji maganar Allah ko ake wa matilka biya minika ya Musa ya ce hiya asaya menene a hannunka na dama ya ce Musa ya ce sandana ne inda annabi Musa alaihi salatu wasalam ya tsaya a nan da ansa ta bayu amma saboda daɗin ɗebe kiwa da ubangiji sai ya buɗe kofar magana ya ce hiya asaya atawakkawa alaiha wa ahushu biha ala ganami wa lafiha ma'aribu ukra to saboda ya san wannan daɗin ɗebe kiwa da kusanci da ubangiji yanzu da ya zo wakalama horabu ubangijinsa ya yi masa magana suka yi magana yanzu a wannan karan ga dukkan alama an ba shi dama ya sun tattauna da ubangiji ya yi doguwar maganganu da kawai abin da aka taishi aka ce masa wa ma tilka biya minika ya musa inda ya ce asan ya yi amma duk da haka sai saboda dadin abin da ce a saya kaga ya kara wani abu don ba ce na waye ba ne aka ce me a hannunka kawai yace sanda ne yayi amma sai yace wannan sanda ta ce ba tambaye shi na waye ba atawakkau alaiha ba tambaye shi aiki me kake da ita ba wa haushi biha ala gani ba tambaye shi ba kai da ya gama za a lokaci zai gode ce wala fi hama arib ukra kawai ya yanko to nan da yake ya sami ebe kewa ko sai yace rabbi ya ubangiji arini anzuru ilaik yanzu so nake kawai in ganka ya ji daɗi abin kenan ko yawwa ya ce ya ubangiji yanzu kawai so nake ka nuna min kanka in ganka ka nuna min kai wa kada a shahalar harfu lan Allah madaukakin zai ke ce sa lan tarani lan tarani walakin zur ila jabali ko ila jabali fa ni sakara makanahu fa sawfa tarani ni ba zai yiwu ka ganne ba amma ka kalli wannan dutsen turusi na din wannan babban dutse din in dai ya tabbata yadda yake to kai ma za ka iya gani na za ka iya gani na kenan bai tabbata ba fa kaga wata kenan ba zai yiwu kenan shine mallan yace hakika harafin landa aka zo da shi anan ya dan rikitar a wajen tasiri musamman alaka sai min al ulama'i manya manyan malamai da yawa wato kenan ya rikitar da su me yasa la'anna mawdu'uhu li nafi ta'bidi sai in kace lan kaman korewa ne na har abada Allah ce lan tarani kenan har abada kai Musa ba za ka gani ba ko fasadalla bihil mu'tazila dan haka da wannan ne kungiyar mu'tazila suke kafa wato kenan hujja ala nafi ru'yati fi dunya wal akhirah cewa da duniya da lahira bayan da za a ga Allah tunda yace lan tarani inda akwai wani mutum da zai ga Musa zai ga Ubangiji to Musa alaihi salatu wasallam yana ciki amma Musa da kansa ulul azmi minar rusul ko wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam kaga waɗannan suna daga cikin ulul azmi in akwai wani wanda zai iya ganin Allah to ulul azmi sune akan gaba to a cikin ulul azumin Musa yana daga cikin manyan su sannan Allah ya ce har abada ba za ka taba gani da ba idan mun fassara lan a matsayin ta wato kenan har abada da haka sai suke cewa ba zai yiwu ba wa hadha abdabul aqwali amma wannan fassara ce da take da take tafi kowace rauni la'annahu tawatarat al-ahadith saboda hadisai ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi annal mu'minina yarawna Allah cewa mu'minai za su ga Allah madaukakin sarki mu'minai ranar lahira za su ga Allah madaukakin sarki fi daral akhirati musamman a gidan lahira kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani din kuma a wata ayar da su mutazilan suka ki su ɗauko ta su haɗa da wannan Allah ya ce wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira a wancan ranan wa'insu fiskoki mani imtani saboda za su ga ubangijinsu kaga da ya kamata ce sai su ɗauko waccan ayar lantarani su ɗauko wannan wujuhun yamma idan nadira ila rabbiha nadira sai su hada su sannan sai su ɗauko hadisai da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara su sannan sai su ba su fassara sai suka yi capitalizing kamar yadda suka yi capitalizing akan cewa babu sihiri saboda wata wasu ayoyin da daga cikin alkur'ani sun nuna cewa yukayyula ilaihi min sihiri ma anna hatasa kamar kawai imagination ne ba reality bane to kaga gashi balo balo wata ayar tace Allah madaukakin sarki ce za su ga ubangijin su wa qawluhu ta'ala sannan da sun hada da fadin Allah madaukakin sarki a lokacin da yake bada labari a kafirai yake cewa dangane da kafirai yake cewa kalla innahum arabihim yawma idhan lamahjubun lalle su rannan ababen shamakancewa ne ba za su ga ubangijinsu ba kafirai kenan musulmi fa kaga ba za a shamakance su ba kenan musulmi za su ga ubangijinsu wato kenan a fili sannan wani lokaci suna da kafa hujja da cewa la tudrikul absar wa yudrikul absara wa wal ladiful kabir Allah ce ganne ba sa riskan Allah madaukakin sarki amma shi yake wato kenan riska ma zahirin abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar lailatul badr yace ku tabbas za ku ga ubangijin ku ranar lahira yanda kuke ganin wannan wata kashi da yanzu wata kowa daga idon sai na kallon sa ko yace la tudamu na fihi babu cinkoso wani ba zai tare wani ba ya za cikin muna ce kowa ya kalli wata waye zai waye zai tare wani ce kai ka tare mu ba za ka tare ba yadda za a kalli wata kowa ya kalle shi wata daren goma sha hudu babu wanda zai ce ka tare min kowa yana gefensa kowa yana kallo haka za ku ga ubangiji ranar lahira babu dandazon da wani zai ce ka tare min saboda haka kenan da Allah madaukakin sarki ya ce masa lan tarani lan din a nan gidan duniya ake kenan kenan ko Allah madaukakin sarki ya ce masa wato kenan ba za ka ganni ba a gidan duniya kenan falamma tajalla rabbuhu li jabr lokacin da hasken ubangijinsa ya bayyana ma dutsen da alahu dakkan sai ya zama dutsen sai ya nike gaba daya wa karra musa sai kan musa sai fadi su mamme kawai hasken ubangiji ya bayyana akan dutsen dutsen gaba daya sai ya rugurguje kawai ya zama nikekke musa alayhi salatu wasallam shi shi daya gurin ba wani mai tallafa masa ka gani ya ga abin da ya fi karfin kwakwalwarsa da haka kawai sai fadi su manne karra musa sa'iqan annabi musa sai fadi alaihi salatu wasalam yana mai sumame ya suma wato kenan karra musa sa'iqan ai magashiyan alaihi kwakwalwarsa wato kenan ta rufe ya zama wato kenan ya suma falama afaka lokacin da ya farfado kuma dan wani lokaci kuma ya dawo wato kenan cikin hayyacinsa sai Allah madaukakin ya ce kala subhanaka sai ya ce ya ubangiji Allah sarki ya tabbata a gare ka ya Allah madaukakin sarki sarki ya tabbata a gare ka wa ana awwalul muslimina ko mu'minina ni ina cikin farkon mu'mini na yi imani da kai ni ne farkon mu'minai sarki ya tabbata a gare ka yanzu zan kara tambaya wani abu shi irin wannan ba to mu je malam
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موئزة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين
Allah madaukakin sarki ce ya Musa bayan ya farfado ya tattara tsarki ya mika wa Ubangiji sannan kuma ya jaddada imaninsa cewa shi ne ma number one a cikin masu imani sai Allah madaukakin sarki ce mutu ya Musa ya kai Musa saurara na farko dama na kawo ka nan saboda ne training ɗinka ta drip ne don haka daga yau in nis da faituka na zaɓe ka kamar tumu kenan ko na zaɓe ka alan nasi akan mutane kaga kenan wani lokaci wato kenan wani abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake sa mutum ya ga ya waye gari ya gan shi a cikinsa zaɓe ne daga ubangiji babu wayen mutum babu dabararsa yanzu ko mu da nan da aka yi mu mutane babu zaɓe babu wanda aka yi shara da shi lokacin da aka yi shi inda Allah ya ga dama sai ka fito a cikin jaki mutum ya zama jaki kenan ko ya zama akuya ko ya zama kiyashi ko ya zama bishiya babu wani zaɓi sai Allah ya kaddara kai mutum ne dan adam dan adam din ma da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ka fito a wani Jacob ko wani John ko Imeka amma sai Allah ya ka Muhammad ko Ibrahim ko Yaqub ko wani abu makamancin wannan kana musulmi kaga wannan du zaɓi ne na Allah madaukakin sarki Musa alaihi salatu wasallam bai da karfi bai da dabara akan wannan Allah madaukakin sarki ne ya zabe da aka ce masa innis da baituka alan nasi ni na zabe ka na fifita ka akan mutane da me bi risalati da manzanci na zan baka sako ka kai wa mutane sannan na zaɓe ka na fifita ka alar nasa kan mutane bi kalami da maganata domin babu mutumin da ne masa magana a yau duk duniyan nan gaba ɗayanta babu wani mutum da ya isa mai magana da shi amma kai na kawo ka nan don mai magana kuma mai magana da kai wannan ma fifitawa ne ta haka yanzu ka saurare ni tara masa hankalin sa ko kuma ta tuka wannan abin da zan baka nan ka dauka wa kun mina shakirina ka zama daga cikin masu shukura wa Allah ba da kukin sarki Allah ya yi maka ni'ima maka ce fa amma bi ni'imati rabbika fa haddith in Allah ya maka ni'ima wato kenan ka gode ka fada ka bayyana domin at-tahaddathu bi ni'matillahi shukran ka fada Allah ya yi maka ni'ima wannan ma nau'i ne na shukura duk abinda Allah madaukakin sarki maka kai shukura ka gode duk da Allah madaukakin sarki ce kalilu min ibadiy shukur ko dan kadan ne suke wa Allah madaukakin sarki shukura akan din ni'iman da Allah ya ba su in ya samu ni'ima ko sai je abin da ya ga dama in ya samu ni'ima ko sai je amma kadan sukan tuna cewa Allah ne ya ba su da ba za su sarrafa wannan abu ko ilimi ne ko kyau ne ko kudi ne ko mulki ne ko dukiya ne ko karfi ne babu abin da za su sarrafa shi face ta hanyar da Allah madaukakin sarki yake so to yan kadan ne to ka zama daga cikin wannan kadan ne wakatar na lahu Allah maraukakin ke sai ce muka rubuta masa fil alwahi min kulle shay'in mu'izatan muka rubuta masa altaura allo allo allo allo wannan ya fara da kaza zuwa kaza wannan kaza allina aka tara masa turm a gabansa an rubuta kowane irin wa'azi da gargadi a cikin wannan wa tafsilan li kulli shay'in an musu bayanin komai dalla dalla ballo ballo da haka Allah madaukakin sarki da karshe sai ce masa fa kusa to dauki kaga bambancin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ko Annabi sallallahu alaihi wasallam wahazin da aka yi masa an yi masa wahayi ne wato kenan kadan kadan kadan kadan kadan saboda tadribin sa da kuma tadribin al'ummar sa kuma wahayi ake zuwa a masa ya je shi ya haddace shi sannan ya imla'in sa a mutanen sa su rubuta shi shi kuma yadda nasa abin wahayi amma shi annabi musa jumlatan aka dauki littafin aka bashi a jikin allo an rubuta shi da aka zai dakon allina ya tafi da shi gudu mutanensa ya zai aje a dakwale a karance a dakwale a karance a dakwale a karance haka sauran annabawa shi yasa kita suhufi ibrahim wa musa littattafan da aka bai wa annabi ibrahim da littattafan da aka musa da sauran annabawa kowa za a bashi littafin sa addu'atan wahida amma alqur'ani sai da aka yi wajen sama da shekara ashirin wata kina ana wahayinsa Allah ce masa to fa ku za ka ɗauka ka riƙe shi bi kuwatin da ƙarfi ka rike da karfi me ma'ana ya rike da karfi kare wasa da abin da yake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa yace yace yace abdu alaiha bin nawajid yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin abdu alaiha bin nawajid ina horon ku da ku bi sunnata abin da na karantar ina horon ku da ku kunna sunnan halifai na shiryayyu ku rike da turmi ma'ana ku rike ta da karfi kada ku yi wasa da addini kada ku yi wasa wato kenan da ibada kuma in ka je ka musa wa amurka maka ka umarci mutanenka ya akuzu bi asaniha su riko da mafi kyanta menene mafi kyanta me ya asaniha Allah madaukakin sarki ce alladina yasmiuna alqawla fayattabiuna ahsanaha mutanen kirki sune wanda za su ji maganganu duk inda aka yi magana za su saurara sai su zaɓi mafi kyan su yi aiki da shi to amma a cikin littafin Allah akwai mafi kyau akwai mara wanda yake abin nan a'a za su yi masa kyakkyawan fassara su aikata gwargwadon abin da za su yi wanda suka gaza kuma sai su ce Allahumma haza fi masaratu fala ta'khuzni bima la daqata li bihi ya Allah ga abin da zan yi abin da yafi karfi na Allah karka kama ni da da shi saboda za su yi aiki iyaka karfinsu shine kamar masalatun kenan ko yawwa Allah madaukakin sarki yake cewa ku ji tsoron Allah madaukakin sarki gwargwadon ikon ku to shine wanda ke wato kenan Allah ce sa'urikum daral fasikina da sannu zan nuna muku makomar wato kenan mutane wanda suke fasikai wanda suka kibin wato kenan addinin musulunci ai saka rauna aki wata man khalafa amri duk mutumin da ya saba ma umarni na da sannu za ku ga wani irin karshe ne zai kasance tare da shi ai kun fara ganin yadda min da ya faru da fir'auna ko yawwa wa kharaja an da'ati duk mutumin da ya ki min da'a ya fice daga layin da'ata za ku ga kaifa yasiru ilal halaki wa dimar yanda karshen ta zai koma zuwa ga halaka da rushewan al'amura wa tababu da kuma wato kiran halaka ne gaba daya saboda haka kar ku damu ku dai ku yi aiki da abin da sokar ku to mu ji
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتكذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتكذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبلت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر إن كنت سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق آيوينا da sannu zan kawo da ita gabarin zan kawo da ayoyina gabarin masu girman kai a ban kasa ba tare da hakkin yin girman kan ba duk mutumin da za a gaya masa gaskiya ba shi da hakkin ya ƙi gaskiyar sai ya ƙi ta ya yi girman kai abinda Allah yake so shi ba zai yi wannan ba ya fi ƙarfi ko kuma abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana shi kawai sai ya yi bayan da kai ya za a yi masa shi dole sai ya yi kaga wannan ya yi girman kai ma Allah kar ka yi ya ce sai ya yi ka yi ya ce ba zai yi ba jama'a ya kamata mu yi rating ɗin kawo kama a cikin dukkan abubuwa na rayuwa duk abubuwa na rayuwa a duk lokacin da ka samu kanka a cikin wani abu wanda yake na sabon Allah madaukakin sarki ya zuba girman kai kake domin ka kibin abinda Allah madaukakin sarki yake so to masu irin wannan ɗabi'a Allah ce zan kau da ayoyi na gabar su ma'ana zan kau da fahimtar ayoyi na ba za su fahimta ba ga abun a fili amma ba za su fahimta ba saboda me sun yi girman kai gabarin gaskiya sun tsaya suna bin son zuciyarsu bari ma daga jiran misali abu hanifa Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama ya fito yana tafiya sai ya ga wani mutum ya cire apple a gonan wasu sai ya cira ya cira ya cira ya je ya sadaka sai ya gira ya gira ya cira ce a'a kai na ga kana ciran kayan mutane kana zuwa kana sadaka da shi na ɗauka yunwa ne me yasa kake haka sai ce a ina ma utajiru rabbi ina kasuwanci ne tsakanin da ubangiji na ce a ta yaya sai ce baka ji Allah ya ce idan mun yi sabo zai ba mu mun aikata sabo zai ba mu zunubi ɗaya ba in mun yi aiki alkhairi zai ba mu lada goma ba ce eh haka ne ta ce to idan na sato apple ɗaya za a rubuta mu zunubi ɗaya in na sadaka za a ban lada goma ɗaya a cikin nan sai kamfanin wancan sai in tashi da lada tara ya ta abu hadifa ko baka iya lissafi ba ne abu hadifa ya shiru ya ce to ya ce ba haka ba ne to ya ne ne idan ka sato apple guda daya za a rubuta maka zunubi guda daya in ka zo kai sadaka da shi to ba za a karba ba inna Allah ta'ala dayyibun la yaqbalu illa dayyiban dan haka yanzu ba a karbi wancan sadakar ba kuma zunubin ka guda daya yana nan ce ko kai ne dai baka iya lissafin ba to kaga ga abin yadda yake amma ba zai fahimci shi ba saboda mai akwai wata son zuciya a cikin zuciyarsa ya za a yi mutum ya sha wahalar shuka bishiyarsa shekara da shekaru ta girma tana ya haka kawai kai ka zo ka cire ko ka je kai saraka da shi dan kai ka samu lada ba tare da haƙƙi abin da ba duk wahalar da yayin ina kake a lokacin da yayi wannan amma zuciyarka ta sawwala maka in ka hadu da haka yake a cikin bai'ul ina to duk mutumin da ya dauki wannan ga aikin sabo amma zai kawo wani dalili dan ya halatta wa kansa ya justify ma kansa halaccin wannan abin dan personal interest ɗinsa to insha Allah zai fara zai fara shiga wani yanayin da ba zai fahimci ayin alkur'ani ba ba zai taɓa fahimtarsa ba ba zai fahimci hadisai ba saboda me ya kauce gabarin hanya ta haka wa in yara kulla ayatin kowace irin aya ka zo ka karanta musu wallahi la yu'minu biha ba za su imani da ita ba ba za su yi ba wa yara sabila rashidi in sun ga hanya ta shari'a la ta ki zuwa sabilan wallahi ba su dauke ta zama kyakkyawan hanya ba ba su dauke ta hanya ba ana nuna musu ana nuna musu ba za su gane ba ana bayani ana bayani ba za su ga duk yadda kai fahimta ba za su fahimta ba saboda me Allah madaukakin sarki ya toshe hanyar fahimta ne me yasa aka toshe hanyar fahimta din su suka ketare hanyar suka bi san zuciyarsu don haka shikenan sai Allah madaukakin sarki ya dode musu wani rasa bilal gayi in sun ga hanyar ƙarya yattaki zuhu sabila ita ne za su dauke ta zama wata kinan hanya za a yi haka amurda amurda amurda haka shikenan sai a ce ai ga abin da yake a zahiri gaskiya ne amma a baɗini kuma su kansu sun san cewa an murda wani abu an ɓoye wanda ko suna ga kamar sun yi wayo wanda suke mu'amala da shi ko suna wayo a jama'a amma ubangiji Allah madaukakin sarki mala'ikunsa suna tare da shi inna rusulana yaktubuna matam kuruna duk abin da suke yi Allah ya sa mala'iku suna rubutawa sai lokacin da aka zo rawa mai fa'o sadiki na sirkuhan ranar da gaskiyar masu gaskiya ita ce plan za a fitar da ita ta amfani masu gaskiya to da na rashin gaskiyar masu marasa gaskiya kuma kaga ba zai amfani su ba hatikin za ka bi annawan kazzabu bi ayatina wannan saboda ga ayoyin mu sun gani suka kibi suka karyata wa kanu gafilina sun kasance rab kananu an ha gabarin wato kenan ayoyin don haka shi ne sai zama sakamakonsu walazina kada gobe ayati na duk mutanen da suka kare ta ayoyinmu walika'il akirati da wato kenan saduwa da lahira to wayannan mutanen habida da amalin aikinsu wato kenan zai rushe duk wannan wa'azi ne ake ma annabi Musa alaihi salatu wasalam yayin mutanen sa wa'azi yanzu wannan wa'azin gashi a cikin alkur'ani mu ma ana mana wa'azi da shi don haka shi sake ce risalatin rusul risala wahida sakon da manzanni suka zo da shi a mutane sako ne guda daya dube wuce abi Allah kar a saba wa Allah ba kar a bi shaidan ba kun ga exactly abinda annabi Musa ya je faɗa wa mutanensa yanzu shine a cikin alkur'ani ake karanta mana mu ma wato kenan mu yi amfani da shi kuma ladar da suka samu mu ma za mu samu illa iyaka namu ya dan fi nasu saboda mu mutanen da ake ninka mana lada ne ko idza sakara ilahu unasan bi sayyidin fa innahum su'ada'u Allah ya ce hal tu zauna ai ma'anansa shine ma tu zauna ai ba za a sakamta muku da komai ba ranar lahira illa ma kanu hal yuji zauna ba za a sakamta musu da komai ba ranar lahira illa ma kanu ya'malu sai da suka sunce suna aikatawa kenan yan bani Isra'ila ake magana hal yuji zauna ai ma yuji zauna yan bani Isra'ila ba za a sakamta musu da komai ba ranar lahira sai dai abinda suka aikata to mu fa haka ne mu din ba ko yawwa mu din ma haka ne mu ma abinda muka aikata shi yasa ake sa a kullum mutum akai abinda ake kira bara'atul asli ko kuma ake kira bara'atu zimma kullun ya zama abin da za ka yi a gurin Allah ka fita a laifi ba a gurin mutane ba bara'atu zimma duk abin da za a yi ya zama abin da za ka yi a ko'ina ne a kowane lokaci ne ya zama a gurin Allah maɗaukakin sarki kana da garanti cewa in dai za a tsaye da ku a gaban Allah za ka fita akan wannan abu to shi kenan kenan za ka samu kyakkyawar sakamako amma in dai za ka murɗa ka murɗa a gaban mutane ka fita ranar lahira ka ba dole ne ka fita ba akwai matsala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni mutum ne kaman ku idan kuka zo gabana kuna musu wani yafi wani baki na fahimci shine mai gaskiya na bashi gaskiya akan hakkin wani to fa wuta na yanka masa ko inama qata'tu lahu qita'atan minan nari wallahi wuta na yanka masa sau da ban fahimci cewa ba nasa ba ne da bakinsa na gane cewa nasa ne na ɗauka na bashi kada ya ce manzon Allah ne ya bashi inna ma qatatu lahu qitatu min an falli akhuzaha in sha'a ya da'aha ko ya karba ko ya bari wuta ya karba in annabi sallallahu alaihi wasallam dai baka hakkin da ba naka ba ba tare da ya fahimci ba naka bane amma wannan bakan da yayi bai halarta maka shi ba ba a duniya nan ba wanda zai baka abin da ba shi kenan ba ko yawwa wata dole bi har ila hukami li takulu li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi ko yawwa saboda kuna da fawon gwamnati ko kuna da fawar kaza shikenan aje ayi haka ayi haka ayi haka shikenan a tabbatar maka hakkin da ba naka ba wallahi wuta aka baka wallahi wuta aka baka tunda ba hakkin ka bane ga masu hakkin amma saboda ku ne kuke da mulki a gurin ku ko yanzu gwamnatin ku ce bari ku yi abin da ku ga dama ku ɗebe abubuwan da ba shi kenan muku halatta ku raba kanku ku raba ƴaƴanku da matanku da da mutanen fatin ku ko to wallahi tallahi duk mutumin da aka ba shi haƙƙin da ba nasa ba to inna ma qutiya lahu qitatun minan nar li ya'khudha insha aw li yad'aha kaga abin da Allah madaukakin zaki yake ce musu bara a sakanta musu bara Allah ya face ainihin abin da suka aikata ba abin da ya bayyana ma mutane ko gaskiyarsa ko ƙaryarsa ba to mu je malam
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم إجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سكد في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين الله مدوكاkin sarki yace wattakaza qaum Musa mutanen annabi Musa min ba'dihi bayan sa ittakhadhu min hulihim ajlan kayan adansu sai suka hada suka narka shi sai suka yi wato kenan dan dalo jasadan wanda yake gangan jiki lahu kuwaru yana kara yana kuka irin na ɗan dalo yana aka ce da suka zo za su gudu ma fir'auna kafin su tafi sai suka ce biki za su yi za mu yi biki suka je suka aro kayan ado a guri yan bani isra'ila suka yi biki ana yi kankan biki ya haɗu da rawa da mai da suka fita bi sai ke bayan gari ashe gudawa za su yi ta aka tabbatar gudawa za su yi sa aka bi su sai Allah madaukakin sarki ya halaka fir'auna da mutanansa to wannan kayan aro da suka da suka ara na zinari suka je sai suka narkar da shi sai suka yi dan dalo da shi ai daga tsallakawa su da suka ga kabilan lakami suna bautan gunki suka ce ija Allah na ilahan kama lahum aliha ko kaga ai akwai wannan san abun a cikin zuciyarsu to Musa alayhi salatu wasalam ya musu wa'azi yace musu wannan ha'ula'i mutabbarun ma fi wannan abinda suke cikin sanan na halaka ne wa bazilu ma kanu ya'maluna wannan duk abinda suke barna ne kar ku sha'awan bautan gunki Allah shine ubangijinku to ya tafi da su shikenan an zanna akan haka yanzu Musa alaihi salatu wassalam ya bar su ya tafi miƙati ya je can yana ɗebe kewa da ubangijinsa su kuma nan sai suka yi ɗan dalan aijilan jasadan dan dalo gashi sosai jikinsa irin na dan dalo lahu kuwarun yana da kara irin na dan dalo yana kuka irin na yanda bijimi yake yake shine wasu malaman tafsiri suke cewa daga da aka fara kirkirwa wato kenan technology saboda shi samiri da ya musu wannan din ya yi amfani da wani technology a ciki ya masa iska cikinsa abin nan iska tana shiga bakinsa tana fita ta duburansa ko ta shigo ta duburansa ta fita bakinsa sai ta kada wani abu haka kamar bambaro yana shakin sai zama yana abin nan in iska bata kada ba kuma shikenan sai suka dauka cewa wannan dan dalo ne sai suka dauke shi shine Allah su kafin annabi Musa ya dawo musulmai fa yan bani Isra'ila sai aka ce babu wanda ya fi shan wahala a cikin annabawa in ka dauke annabi Nuhu alaihi salatu wassalam sama da wato kenan annabi Musa mafi yawan azabar da wahalar da annabi Nuhu ya sha da kafirai ne amma wanda ya sha da muminai to annabi Musa alaihi salatu wasallam shine akan gaba yanzu ba muminai ne yanzu yanzu na ka tsallakar da su daga sharrin fir'auna yanzu suka ce a musu Allah su bauta aka musu wazi aka ce ba haka bane an dawo yanzu Musa alaihi salatu wasallam ya tafi sun yi gunki da kansu sun rike shi wato kenan a matsayin Allah suna bauta masa haruna alaihi salatu wasalam ya yi wa'azin duniyar nan sun ce so ba su yadda ba Allah ce alam ya rau shin ba su ganin annahu la yukallimuhum ba ya yi musu magana kukan nan ne kawai da suke ji ko wala yahdihim sabilan ba zai iya shirya da su hanya ba dan dalo yana wa'azi dan dalo yana ce ku yi kaza dan dalo yana ce ku bar kaza dan dalo yana ce ga daidai dan dalo yana ce duka babu wannan amma duk da haka ittakazu sai suka rike shi a matsayin wato kinan ubangiji wa kanu zalimin sai zama sun zalunci kawo kansu sun zalunci kawo kansu saboda zuciyar dan adam tana damfare da karkata sai dai in Allah madaukakin sarki me wanda aka fara aikowa a duniyar nan kan ba annabin Allah bane Adam alayhi salatu wasallam ba annabi bane ya karantar da mutansa amma tun yana duniya ƴaƴansa ɗaya ya kashe ɗaya saboda zalunci da karkata zuwa ga barna bayan su yi da 'ya'yan nasa sun bar duniya aka zo aka yi gumaka wala ya gusa wa yauka wa nasara wa qad adallu kaseera bayan an zo an halaka wa'annan mutanen sauran mu'minan da suka rayu a ban kasa aka dawo da bautar gunki haka ake ta tafiya haka ake ta tafiya har yanzu akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo samu ana bautar gunki yau ba a bautar gunki amma wani tsiyani ɗan musulmi ba sa yi wani tsiyani ɗan koya mu duk irin kafircin da ake a duniya wani ne mu 'ya'yan musulmi ba ma yi abin kunya za ka gani kaca-kaca kwanakin ba na taba ganin wasu kidnappers da suka dauki hotuna mutanen kaduna da aka diba din nan za ka ji ga su kidnappofi ne sun tara mutane kuma suna allahu akbar eh maganganun su da suka allahu akbar suna yan kidnappi fa ga bindiga su har wasu har basu kabbara kuma su abin dan allah yanzu wannan menene su walakanta kansu su walakanta musulunci su walakanta kabilarsu su walakanta komai da yake damfara da su duk abin da ya intisabi da su ya riga ya walakanta mafi munin sun walakanta addinin musulunci saboda kalmar Allahu akbar in ka ji ta dama ta yan ta'adda ne yanda za su sa duniya ta fassare mu to kaga sai dai wanda Allah madaukakin sarki wato kenan ya shirye da shi ita ka zuwa kanu zalimi ne ko sun zama azzalimi wala masu kida fi aidihim bayan annabi wato Musa alaihi salatu wassalam wato kenan annabi Haruna alaihi salatu wassalam yayi wa'azin yayi wa'azin yayi wa'azin ko to sai suka saraya akan wannan lamarin warawa annahum qaddallu suka fahimci cewa kuma sun bata da ba sun san sun batan ba dama sun san sun batan don mutumin da ya wani mawaki ya ce wai kowa bata ya sani kowa gyara ya sani ko yawwa qalu sai suka ce la illa min hamuna rabbuna tabbas idan ubangijin mu bai mana jin kai ba wa yakfir lana Allah bai gafarta mana ba wallahi lanakunanna min al-khasirina za mu kasance wato kinan cikin masu hasara saboda haka yanzu sun yi nadama yar gajiriyar nadama to mu je mana وألقى الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استدعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين Allah madaukakin sarki ce wallan ma raja a Musa lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasallam ba ya tafi mikati ba ya je yana ta ɗebe kewa da shi da ubangijinsa yana ganawa da shi ba to lokacin da annabi Musa ya da ila qaumihi zuwa ga mutanansa sai ya ji labarin abin da ya faru a wata aya Allah madaukakin sarki tun daga can ya gaya masa ce inna karfata na qaumaka hakika mutananka fitina ma to kinin ta je ta same su qadallahum samiri tabbas samiri ya riga ya batar da su don haka gashi ya dauko ne na haka dai za ta tafiya wato kenan ba za ta always full of ups and downs gashi ya je ya gyara da ubangiji madaukakin sarki gashi kuma ya dauko attaura niki niki yana tafiya kuma an ce masa to an ce masa kuma mutanensa sun bata yanzu sun koma bautan gunki kaga duk abin da ya rushe kenan duk abin da ya rushe kenan don haka tun daga can ga attarwa a kansa shari'a ce ga zuciyarsa tana caccaka ransa ya ɓaci ga zibanin asifan ya yi fushi ransa ya ɓaci hankalinsa ya dukunzuma ya rasa inda zai yi kala sai da ya iso ya zo ya ce bisa maka wani wannan abin da kuka lifance ni a bayana abin da kuka aikata bayana a matsayinku na kalifofi na wannan abu ya yi muni ya yi muni min ba adi bayan bayan na tafi a halittu amara rabbukum al'amarin ubangijinku ne kuka yi gaggawan jawo shi ko kuma menene ya faru walƙal alwa a taurar ya zubar da ita tukuna bai tsaya ya sauke a hankali ba kun san kayan nauyi ne allo ne allon abin da mukaddara irin namu allon mai sunanta aduwa kaga nauyi ne da shi haka yi watsar da attarar bai sani ba kamar kada fa da hankalin ka ya dugu zuma ka watsar da qur'ani tsabar ranka ya baci ka san bacin ran da zai faɗa musulmi ya ji ya wurgi da alqur'ani ba karamin bacin rai bane to shi attaura ita ce alqur'anin sa dan haka yi watsi da shi wa aka zabi ra'asa akihi ya cafko kan dan uwan nasa tukun zai fara ta kan dan uwan nasa annabi haruna ya jurruhu ya jawo shi ilai zuwa gare shi ko kala yace ya bin umma ya kai dan dan uwana ya kai dan uwana annabi musa alayhi salatu annabi haruna alayhi salatu yace ya kai dan uwana haruna ne yake faɗan wannan magana ya bin umma ya dan uwana ko innal qauma tabbas wa'annan mutanen da kake ganin su isa da ku ne wallahi sun fi karfi na ne na yi na yi sun fi ƙarfi na sun rauna na ni ta yadda ba zan iya musu wani hukunci ba wa kado ya filo da ni kuma saura kaɗan su kashe ni na buga na buga da suka na takura musu suka fara fulani za su kashe ni duka da zagi da komai da komai ta yadda ba inda na iya musu don haka falan tishmi biyar al'ada kada ka sa abokan gaba su min dariya kada ka sa abokan gaba dama suna ganin mu tare da ni da kai kuma suna jin haushi yanzu za ka sa abokin gaba ya min dariya ka san durin da aka ce abokin gaban ka ya maka dariya ai karshen ka ya kare kenan ko abokin gaban ka ya koma gefe yana maka dariya alheri ya same ka ba alheri bane to da ka karka yi haka sannan na biyu wala ta ja'alni ma alqawmil zalimin karka sanya daga cikin azza karka tsammani ni ma fa na bauta gunkin nan wallahi ban bauta gunki ba ina nan akan sakon Allah madaukakin sarki to shine sai hankalinsa kuma sai ya kwanta shine sai kuma ya natsu ya ga tukunna na farko ya yi wurgi da attaura kaga wannan ma matsala ne na biyu ya hukunta wanda bai kamata a hukunta shi ba dan uwansa kuma mai tauhidi kuma ya gama iya kokarinsa da wa'azin da jawowa hankalin mutanen amma a hakan wai an kama kansa an jawo shi ana kokarin dukansa kaga bai da bai nan ma bai kyautata masa ba shine sai kuma kuma gefe jira kace rabbi firli Allah ka gafarta mu wala ake da wannan dan uwan na shi ma Allah ka gafarta masa Allah ka gafarta mana ka warikin lafi rahmatika Allah ka sanya mu a cikin rahamanka wa anta arhamur rahimin kai ne mafi jin kan masu jin kai mu ma Allah ka gafarta mana Allah ka sanya mu a cikin rahamarka Allah kai ne arhamur rahimin tafi bi hadal qadar wa natawakkal ala Allah abinda muka fada daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan sa Allah ba mu yi aikata abinda muka kuskure Allah ya gane da mu kuskuren Allah ba mu ikon gyarawa